بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo sujudi cikin yin sujada alal jabhat wal anfi sujada goshi ya taba kasa hanci ya taba kasa shine sujada ba goshi ya taba kasa ba hanci bai taba kasa ba wannan a wajen wa'ansu malaman sujada ba ta yi ba sujada ba ta yi ba حدثنا محمد بن بشار Muhammad dan Bashar ya zantar da mu bundarun shine bundaru dilan hadisi shi dila ne na hadisi komai akwai dilansa akwai dilan Qur'ani akwai dilan diwani akwai dilan hadisi akwai dilan fiqh akwai dilan kaza wanda ya fi tarawa da yawa wannan shine dila to kuma an kaji an ce dila ma'ana mutum lallai ya bawa abun kansa farai daga sosai masha Allah to bundaru haddasana abu amir abu amir ya zantar da mu al'aqadiyu haddasana fulaihu fulaihu ya zantar da mu shi ma bunu sulaimana dan sulaimana haddasani abbasu bunu sahal ni kadai kuma abbasu dan sahalin ya zantar da ni an abi humaydin sa'idi daga abu humaydin sa'idi duk waɗannan inda suka karɓo abun daga abu sa'id da yawa dukansu yawa an abi humaydin sa'idi yake komawa abunsu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana iza sajada ya kasance in ya sajada amkana an fahu sai manzan Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da hancinsa ya sadar da hancinsa hancinsa har ya taba ƙasa ma'ana amkana ya sadar ya tabbatar da an fahu hancinsa wajab hatahu da goshinsa min al'ardi na daga ƙasa da hancinsa da goshinsa da sai sun taba ƙasa duk abin da dai aka sujada a kansa ko kafir din kowaye ya zama hanci da goshi duk su taba duk gabaki daya wannan hadisi akwai hadisin kuma inda ya zo da shi gabaki daya sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam to hancinsa wani ha ya daihi sai ya nesantar da hannayensa daga haƙarƙarinsa nesantar da hannayensa nesantar da hannaye dai na tsari na tsafta ba ko mutum duya ta tokare mutanen da suke da hagunsa da damansa ba a'a yanda dai ba zai cuci na hagunsa ba da damuwar za ga ya ji hadisi kuma a yi karambo karambo sai ya cuci na hannunsa da damansa kamar yadda wajen haɗa kafafuwa ba wai ana nufin a taka kafa wani in an haɗa kafafuwa ma wasu an taka yatsa wayannan guluwe ne shine shishigi cikin addinin duk gaba kida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wana haya dai manzo Allah ya nesanta hannayensa ya nesanta hannayensa iyayen da ba zai cuci na nan gefe ba dan nan ba ma'ana ya bude hannayensa ya bude hannayensa an jambaihi daga hakurkuransa wayannan jambaihi sasannin nan nasu hakurkuransa wa ba a kafai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora tafukansa har zuwa mankibaihi daidai da kafadinsa mankibaihi wannan hadisin na sahalu shi ya sa hannaye suna daidai da kafadu to za mu zo hadisin da kuma hannaye suna kai yana tsakanin fuska tana tsakanin hannaye dinnan fuska tana kaga yanzu hannun ya dan fi yin gaba za mu zo yadda kuma malamai suka hada abun cewa ya ma'ana zai iya hannaye suna daidai kafaɗu wannan babban ɗan yatsan kansa kuma shi kuma ya zama kamar yana daidai kunne yana daidai kunne amma dai duk wanda mutum ya yayi ko hannayensa suna daidai kafaɗinsa ko kuma kansa yana tsakiyar hannayensa ba wai ya tsuke hannayen ba iya dai to a cikin wannan hadisi na sahalu gashi nan wa ba a kafai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora tafukansa har zuwa mankibai kuma za mu zo hannayen ba dunkule su za a yi ba haka ba kuma warwara su za a yi ba haka za a haɗe su amma a tsayen kuma su kalli gabas amma a ruku'u buɗe su ikon Allah ake a ruku'a amma kuma a sujada su kuma haka za a haɗe su a tsaye ya sake ya buɗe yatsun nasa ba ya dunkule su haka ba kuma ya warware su haka ba Allahu alam wani ya zo shiga ya taka duk gaba da shari'a duk abin da ta akwai hikima a ciki ala yace wa fil babi a wannan babi an ibn abbas an karbo irin sa daga abdullahi dan abbas wa wa'il ibn hujr da wa'il dan hujr wa abi sa'id ni sa'idi din nan da abi sa'idi ba ni sa'idi a waje kawai wa abi sa'idin shi suke nufi wa abu isa qala qala abu isa tirmidhi yace hadisi abi humayd wannan hadisi na abi humayd din nan hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce kuma wal amalu alaihi aiki a kansa yake inda ahlul ilmi nan ga malamai an yasjuda rajulu mutum ya yi sujada ala jabhatihi a bisa goshinsa wa anfihi da hancinsa kaga shi turuzi da yake shi zai yi magana sai ya gabata goshi da abu shi ku hadisi dan ya nuna ma ma girman sujada akan hancin ma kamar yafi sai da ya faɗi hanci tukunma sannan ya faɗi goshin ma fa in sajada ala jabhatihi idan mutum ya sujada akan goshinsa kawai goshin ne kawai ya taba ƙasa duna anfihi banda hancinsa faqad qala qaumun wayansu mutane min ahlil ilmi na daga malamai sun ce yujzi'uhu ya isa yayi wa qala ghayruhu wayansu suka ce la yujzi'uhu bai yi ba bai isan masa ba hatta yajida ala aljawhat wal anfi har sai ya isa da akan goshi da hancinsa to dan mutum ya fita daga sabani dai kuma da abin da hadisi ya faɗa to lalle yayi sujada din nan akan goshi da hanci bab wannan babi ne ma ja abin da yazo aina ya ba'ur rajulu wajahahu ina mutum zai dora fuskansa idza sajada in yayi sujada haddathana kutaybatu kutaybatu ya zantar da mu haddathana hafsu bin qiyasin hafsu dan qiyas ya zantar da mu anil hajjaji daga hajjaji ba wancan wanda ya taka shaka shara mutum ne suna ne kawai daga hajjaji an abi ishaqa daga abi ishaqa kamar zaka ji mai suna hasan zaka ji mai suna abu ba kuma ana nufin wancan na farko din ba an abi ishaqa daga abi ishaqa qala abi ishaqa yace qultu lil bara'idin azibin na ce da barra'u kila iko Allah mu wajen faɗa ƙarfi muke barra'u dan aziba amma bara na faɗa ga barra'u bin azibin bara'u to kuma bara'u ne kuma ba shadda a ciki na faɗa ga bara'u bin azibin sahabi aina kana nabi sallallahu a ina manzon Allah sallallahu ya ba'u wajahu yake dora fuskansa idza sajada in ya sujada fa qala sai yace baina kaffai tsakanin tafukan hannunsa in fuskarsa tana abu to kuma tafukan hannunsa ma sun sa fuska a tsakiya fuskar sa ma'ana tana tsakanin tafukan hannunsa to kuma kaga wannan wancan hadisin yanzu hannayensa suna daidai kafadinsa wannan hadisi na barra'u kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskar sa tana daidai tsakanin hannunsa wayan suka hada ya zama hannun yana wajen kafada ya zama dai yanda kan Ibrahim nan zai zo wajen kunne to kuma ya zo wajen kunne ai kaga ragowar kaman ya yayi haka to yawwa tsakanin kafadinsa tsakanin tafukansa kafai tafukansa kala ya ce wa filbabi a wannan babi an wa'il bin hujirin an karɓi irinsa daga wa'il ɗan hujirin wa abi humaidin da abi humaidin kala shi ne hadisin da muka shige kala abu isa turmuzi ya ce hadisul bara'i wannan hadisi na bara'u hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibin da ya zo ta hanya ɗaya ma'anar duk wanda mutum ya da yayi yayi sallah ta yi ko ya zama tafukan hannunsa yana daidai kafaɗinsa ko ya zama tafukan hannunsa sun sa kansa a tsakiya duk wanda ya yayi to hadisi ne in kyakkyawa ingantacce garibin da ya zo ta hanya ɗaya wa huwa allazi tarahu ba'd ahli ilmi wannan dinnan ya zama hannaye suna kai yana tsakiya hannaye dinnan shi galibin malamai suka zabe shi ba'arin malamai shi suka zaba an takuna yadahu hannayensa ta zama to qariban kusa min uzuni min uzunaihi daga kunnuwansa ya zama ya sa kansa a tsakiya kenan kusa da kunnuwansa abinda malamai suka zaba kenan sai shi mai shari'a ke cewa zancen garibi din nan ike cewa wannan hadisi sahihi ne gaskiya ne kuma ba shi da wata illa domin ɗahawi ma ya fitar da shi a cikin ma'anil asali daga hanyar sahalu bin usmana an hafsi bin giyasin dinnan da aka rawaito dinnan babun tabi'u wannan babi mai bin wannan babin ma ja a cikin abin da ya zo fi sujudi cikin ana yin sujada ne ala sab'ati a aba'in a bisa gabbai bakwai ana sujada akan gabbai bakwai akan gabbai bakwai aka ake sujada haddathana kutaybatu kutaybatu ya zantar da mu haddathana bakaru bin mubara bakaru dan mubara ya zantar da mu ani bin hadi an karba daga dan hadi an Muhammad bin Ibrahima daga Muhammad dan Ibrahima an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas daga Amir dan Sa'ad dan Abi Waqqas ani bin Abbas anil Abbas shi Sa'ad dan Abi Waqqas din nan sahabi sarkin bakan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ne na ukun musulunci ni ne na ukun musulunci to na ukun musulunci ma'ana in aka ce sayyidina Abubakar sayyidina ali to shi kenan za a ce shine na uku musulunci duk gabaki daya ko kuma na uku musulunci a waje domin musulunci da ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cikin gida sai da Khadija da ita ce farko a mata cikin gida sannan sayyidina ali shine na biyu a cikin gida sannan zaidu bawansa shine na uku wannan duk cikin gida ne duk cikin gida ne zaidu bawansa cikin gida ne wayannan kenan to sayyidina ali dai suka sa shine farko duk gaba da to su kuma da yace wai saboda yana yaro da rikici ne shine farko cikin gida sai khadija da khadija sai zaidu bine harisata wannan khadimin annabi sallallahu alaihi wasallama khadimin annabi to wannan cikin gida kenan sai dai waɗanda suke cikin gida ila baraka tana cikin gida ita ma waɗanda yan cikin gida to waje kuma sai na abubakar shine farko to kila kuma sannan wannan sa'ad saboda kusan duk kiran sayar na abubakar din ne wajen manya-manyan sahabban wajen guda goma din nan duk kiran sayar na abubakar din ne shi ya kira su ciki wanda yana daga albarkar sayar na abubakar radiyallahu ta'ala haka kuma ya dinga siyarwa musulunci bayi da kuɗinsa duk bayin ana azartar da su ya siye su don su shiga cikin musulunci duk gaba kiɗa to ana ce madina uku kuma ya ishe sarkin bakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar uhudu annabi ya haɗa mun babarsa da babansa yana cewa irmi har basu na ba da uwata da uba na fansarka haka annabi ya sai jini kare annabi ya tawaye wannan irmi har basu ana cewa sarkin bakan annabi sallallahu alaihi wasallam to sa'ad bin abi waqas sahabi ne babba kwarai da gaske yana daga cikin asharatul mubashirina rikon Allah shi kuma sai ya karbi hadisin daga wajen Abbas dan Abdul Muttalib baffan annabi sahabi ya karba wajen sahabi ana yin wannan sahabi ya karba wajen sahabi ya karba daga Abbas anil Abbas ba ba ani bin Abbas ba ba daga dan Abbas a'a daga baban anil abbas daga abbas dan abdul muttalib bafan annabi annahu shi abbas sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa idza sajada al abdu idan bawa ya sujada sajada ma'ahu sab'atu arabin gabbai guda bakwai su ma sun yi sujada tare da shi wajuhu fuskar sama ta yi sujada yanzu hanci da goshi duk sun shiga fuska da yanzu fuskar sama ta yi sujada gaba ɗaya kenan wakafahu da tafukan hannunsa su ma su taba ƙasa uku kenan wa rukubatahu da gwiwoyinsa biyar kenan wa ƙadamahu da ƙafafuwansa diddige shine nan ƙarshen abu to amma kuma yanzu gefen gefen nan ake nufi kafa gaba ɗaya wannan kafar ake nufi kan mutum ya ji an ce kafa ya shimfiɗa to wa ƙadamahu da kan yatsun nan nasa haka zai coga ta duk gaba ki ɗaya to yanzu wa'annan su ne gabai bakwai yanzu da yatsun nan an kirga su wajen biyar ne an duba su ake ba ɗaya ɗaya ɗaya ake nufi ba gabai kafar ake nufi kawai wannan ma an kirga su wajen biyar ne amma kafa ake nufi kawai yanzu fuska abubuwa ne da yawa a ciki idan dina kofofin hanci baki da goshi da gemu da haɓa da kunduku kai guda biyu an duk ba fuska da ake nufi to ma'ana yanzu fuska da abu to kuma wannan ne in mutum ya mutu an zo an sa shi an neman da kafani nan ake sa wa turare kuma a jikinsa ana cewa gaban gaban sallah gaban sallah goshi don haka kuma aka hana shi ya shimfiɗa hannunsa wannan kaman kare kai ya shimfiɗa a'a sai dai haka kai ya haka ya shimfiɗa hannun ka saboda yanzu ya shimfiɗa hannun ga wata gwiwoyin ma ga wani tsuntsiya hannun ma a'a tafuka da guda fuska tafuka guyoyi gabai so ake addini so yake namiji ya zama dan addini ya zama mai iya abin gabansa duk gabaki daya yawwa arabin gabai wajuhu fuskansa wa kafahu da tafukansa wa rukubatahu da guyoyinsa wa qadamahu da jigadigansa sai dai kuma in ya zamanto ya tsufa ko jikinsa ba lafiya ba zai iya haba ya iya dogara da wa'annan din amma ba zai iya bai ya a zaune ya a zaune duk gaba kala yace wa fil babi a wannan babi an ibn abbas an karbo daga dan abbas din kila shi daga babansa ya karba kila shi ma kuma daga annabi shi ma dan makarantar ne daga annabi ya ji sallallahu alaihi wasallam وابي هريره ده ابي هريره وجابر ده جابر وابي سعيد ده ابي سعيد قال ابو عيسى ترمذي yace hadisul abbasi wannan hadisi na abbas na hadisin hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa alaihi al'amalu akan sa aiki yake inda ahli ilmi nan ga malamai to shi hadisin abdullahi bin abbas din gashi حدثنا قتيبة قتيبة يازن تدمو حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد يازن تدمو عن عمرو بن دينار daga عمرو بن دينار عن داووس daga داووس شنو ابن كيسان اليماني الماجرن عبد الله بن عباس متين ne daga داووس عن ابن عباس daga عبد الله بن عباس ما الماجرن سني قال داو عبد الله بن عباس yace umira nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an hori annabi sallallahu wa ya isa ya hori annabi sai Allah Allah ya hori annabi ma'ana umiran nabiyu in kuma sahabi ya ce umirna mu kuma an hore mu su wa isa ya hore su su kuma mai shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma shi ya hore su to umiran nabi an hori manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana Allah ya hore shi an yasjuda ala sab'ata a azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sujada akan kasusuwa guda bakwai to mu ma al'umma manzon Allah muna bayan annabi a cikin wannan horo sallallahu alaihi wasallama yayi shine fuskansa goshi da hanci ma'ana sune fuska fuskansa tafukansa wayannan guda biyu gwiwoyinsa wayannan guda biyu digadigansa wayannan kan kafafuwan nan nasa ya tsoga su haka to abin da aka hore shi da kenan wannan su ne bakwai din duk gabaki daya wala ya kuffa sha'arahu kar ya kame gashinsa ya bar gashin ya zuba kar ya kame gashinsa kar ya kame gashin ya tuke amma mace ita ta tuke gashinta ta daure ta abu ita gashin ta tsiraici na wanda namiji annabi sallallahu alaihi wasallama gashinsa haggadan baya sallallahu alaihi wasallama gashinsa haggadan baya in ya yi sujada haka manzo Allah yake bashi ya zubo shi ma ya sujada ga Allah to duk namiji ma in yana da gashin yana shi ma in ya sujada ya bar gashin ya zuba shi ma ya sujada wala siyabahu wala tufasa kai ya tattare ta ita ma ya bari ta sujada to nan na sufa kuma ba kuma yanda zaka saki suka tufaka boko ko duk ta rurrufe na sahun ba shi ma dai cikin tsafta komai kadaran kadaha cikin tsafta kayya kame ikon Allah a hadisin kabalu kuma annabi in ya tashi sai ya haka ya haɗe sifarsa ya tattare sai ya yi kabalu da hannunsa kuma a cikin sifa to amma wajen sujada kuma ya saki ya bar sifa ita ma ta yi sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala ta yi sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala daidai yanda dai ba za a ba kuma zai tattare waje ba yanda wani zai hada kafarsa da shi ba yanda wani kuma ya rurrufe abubuwa da har wani yazo ya taka mar riga kuma ya ce an taka mar riga ba irin wannan ba ake nufi duk gaba da qala abu isa turmuzi yace haza hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah